الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم هذا الله بركة مدساكي حدوة درس da muke gabatarwa wato na ilmul qira'at wasilatuhu bil ulumin lughawiyyati wash-shar'iyya wanda kuma wannan shine darasinmu na shida kenan ko muna cikin suratul baqara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akanta ita ce aya ta talatin da takwas a cikin suratul baqara wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun imam yaqub ya karanta fala khawfa alaihim an gane ko yawwa kuma duk cikin ƙur'ani inda ka ga fala khaufa shi yaqub yana karantawa ne da fatha mun gane ko sauran ƙurra kuma sun karanta fala khaufun alaihim wala hum yahzanun mun ji wannan da ke ko yawwa to yanzu sai mu shiga cikin aiki na taujihin ƙira'o'in wato ta fuskar ilmin muka na shari'a idan muka duba cikin littafin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an min khilal kutub at-taujih ta'silan wa jam'an sun kace imamu yaqub ya karanta fala khawfa duk inda haythu waqa'at kenan duk inda ta zo cikin al-qur'ani bi fathil fa'i wa hadfi at-tanwin wa qara al-baquna bil raf'i wat tanwin sauran qurra sun karanta bil raf'i da raf'a wat tanwin da tanwini sai sun ce uhtujja li qira'atir raf'i bis siyaqi ita qira'a ta raf'a an gane ko an yi mata kafa mata hujja ma'ana an kawo mata dan uwa bis siyaqi da siyaqin aya fa inna la fiha ghairu amila la ghairu amila ba ta aiki an gane ko li raf'i khawf khawfun li raf'i khawfun ba'daha domin kalmar ta خوف أن يرفعت كنم فلا خوف عليهم ومثل ما جاء بعدها ومثلها ما جاء بعدها abinda tamkarta abinda yazo bayanta min qaulihi ta'ala inda Allah yake cewa wala hum yahzanun fala fiha ghairu amila ayran la nan ba ta aiki li'annaha la ta'malu fil ma'arif domin la wanda ake kira annafiya lil jinsi ba ta aiki cikin ma'arifa to shi haufun na kira ne kenan la tana iya aiki cikin shi tana yawa ba ta aiki amma in ma'arifa ne waɗannan anwa'ul ma'arif guda shidda la ba ta aiki kenan sai an ka ce ita wannan kira'a ta jamhur tunda wala hum yahzanuna ma'arifa ne kuma la ba ta aiki cikin shi to wagga kira'a ta jamhur ta ce fala khawfun alaihim ita ma la ba ta aiki ciki kina sai zama to a samu inda laba ta aiki biyu an gane ko kamar taujihinta ya yi a ce nan la wato nan tana aiki nan kuma ba ta aiki domin fala khaufa alaihim nan ta yi aiki tunda ta zama to la nafiya li jinsi wala hum yahzanun nan ba ta yi aiki ba kaga an samu biyu waɗanda ba su aiki ma'ana wannan taujihi ne da sun kai taujihinta a cikin a cikin alqur'ani mai girma ba dan saboda waccan qira'a ta yaqub ba kira'a ce wadda babu ta a shi na na fiye aljinsi ai akwai ta a larabci ina fata an fahimci ni kuma cikin alqur'ani ma zaka ga lana annafiya aljinsi tana zuwa wurare daban-daban mun gane wannan amma nan a wannan ayan ne sun kai wannan taujihi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan taujihi a alqur'anin ciki nan kamar idan qur'ani Yunus suke cewa to sannan kuma cikin littafin qala'idul fikr fi taujihi alqira'at al'ashr da sun ka zo fala khawfun alayhim yace fi jami'il qur'ani misali kenan inda ta zo ita la annafiya lil jinsi kamar fala rafasa wala fusuqa wala jidala kamar wala bai'a ولا خلة ولا شفاعة ولا بيع ولا خلة ولا شفاعة لا بيع فيه ولا خلال كو لا بيع فيه ولا خلال لا لغو فيها ولا تأثيم كو لا لغو فيها ولا تأثيم an gane ko yawwa to nan la khaufa dai shine wanda yaqub shi kadai ne ya karanta la khaufa banda sauran wuraren tana yiwa a samu sabani ka iske akwai wasu tare da shi ban sani ba to idan mun ka ɗauki fala khawfun alaihim la mulghatun ya an ce mulghatun an jefar da ita daga alghani la amala la hakinan ba ta aiki dakhilatun alal mubtada kenan sunan da yazo bayan ta ana i'rabin shi a matsayin mubtada an gane ko walaysa raf'u fihi ala i'mali la amalu laysa ba dan saboda la tana aikin amalu laysa na ba a'a an jefar da ita na an gane ko sannan kuma wasu malamai ma sun ce ai imalin da ta kai irin amalu laysa qalilun jiddan sannan an yi qira'a da fatha wadda ita ce qira'a ta nasb ta yaqub bil fathi kinan ala anna la fiya lil jinsi kinan ala anna la nafiya lil jinsi kinan la matsayin nafiya lil jinsi take ta'malu amala inna fi nasb kinan tana aiki irin aiki na inna a wajen nasba kamar yadda kake cewa inna muhammadan ko inna allaha ورفع الخبر ان الله غفور رحيم تو ita ma lafiya jinsi haka take yawa kina sai zaman to la khawfa alaihim ay la khawla mustaqirrun alaihim ko la khawfa ka'inun alaihim an gane ko a i'rabin ta to wannan taujihin da sun kai kenan na rashin aikin ta to idan muka zo game da abin da ya shafi taujihin ta game da ilimin tafsiri eh ko ba haka ba sai zaman to nan in an ka ce fala khawfun alaihim babu tsoro guda a kansu shi ake kira nafiyul wahida mai do hankalinka nafiyul wahida daga wahid ne shine an kore babu guda babu tsoro ɗaya gare su wala hum yahzanun kuma za su bakin ciki ba amma an ka ce fala khawfa alaihim an kore dukkan nau'in jinsi na tsoro me bambancin yanzu in nace babu mutum guda a ciki a cikin gida yana yau a samu biyu ko uku ko hudu kenan gudan da kori amma inda ce babu jinsin dan adam a gidan kenan babu ma mutum a ciki kenan wadda kira'a ta yakubu ita ta fi korewa gaba daya domin ita wannan ta nuna babu tsoro guda gare su fala khawfun alaihim waccan kuma ta nuna babu kowane irin nau'in tsoro a kansu mun gane wannan da kyau yawwa to anan sai mu dawo kuma zuwa ga taujihi na ƙarshe shine wanda yake da alaka da ilimin usulul fiqh da an ka ce fala khawfun alaihim babu tsoro guda gare su ba am bane amma an ka ce fala khawfa alaihim an yi am dukkan nau'in tsoro babu shi akan masu imani to yanzu ya zamu ji masu imani ba su tsoro sai zaman tonin shin ana nufin babu tsoro gare su a lahira babu bakin ciki gare su a lahira ko ku a duniya da lahira ake nufi idan ya zama to a lahira ake nufi to babu matsala babu tsoro gare su a lahira don Allah ya faɗi cewa masu imani ba su taɓa yin tsoro ba la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ba sani kuma na fahimta ba ba su yin wani bakin ciki sannan kalima ta bakin ciki wani lokaci malamai sun ce a'a ana amfani da ita ma'anar tsoro an gane ko kamar yadda Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ko yake bada labarin manzo إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وسنك تما أنا شيء أن قال لا تحزن باكك بإنسو كك جسوه وسبع لما يسون فسر هذا حكا sannan kalma ta khawf wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta ilimi ba tsoro ba fa in khiftum alla yuqima hududallahi in kun san ba za su tsayar dokokin Allah ba fala junaha alaihi ma fi mufsidat bi a cewa in kuna jin tsoro ba wasu malamai haka sun ka fassara mun gane wannan da kyau ko to in mun dauki a lahira na kaga babu matsala yan aljanna ba za su taba jin tsoro ba ba za su taba bakin ciki ba amma in mun dauki cewa a duniya da lahira ake nufi to ai kuma yan aljanna muminai tsoro yana kama su wani lokaci an gane ko kuma bakin ciki yana kama su duniya kowa yana bakin ciki kowa yana jin tsoro ban sani ko mun fahimta ba to sai a ce a'a in kaga tsoro ya same su to saboda asbabu ne tabi'iyya ko asbabu jaza'iyya mai do hankalin kyau. in an ce asbabu tabi'iyya dan adam da Allah halicce shi a duniya akwai abin da ke bashi tsoro to irin wannan tsoro ba a kama dan adam da shi annabi Musa da ya kashe alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ya kashe masu fir'auna mutun da zai fita ibarin garin abin nan misra Allah ya ce fa kharaja min na farko ma fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab ko wajen har da shi ne na farko sai ya waye gari cikin gari yana cikin tsoro yana sauraron abin da zai faru da shi tunda ya sa akwai matsala to kaga na annabi Musa Allah ya ya ji tsoro kuma Allah ya ce min fa kharaja minha khaifan yatarqab lokacin da asiri ya tonu ya fita bar gari yana cikin tsoro kaga wannan tsoro na ban san ko mun fahimta ba to irin wannan tsoro da ayoyin da suke nuna irin wannan tsoro banda tsoro na Allah an gane ko wa iya ya farhabun Allah ce ni kadai za ku jin tsoro na to irin wannan kuma sai a ce to dan me kake jin tsoron wani dan adam bayan an kebanci tsoro ga Allah sai a ce a shi dan adam ne Allah ba shi wa asbab da za su sawa a ji tsoron shi wannan tsoro ne tabi'i ba taba ba taba aki da kai ba ana ganewa da kyau yawwa to sai zaman to fala khawfa alaihim an kore wani tsoro akan su in ba tsoro na asbabut tabi'iyya ba ko al asbabul jaza'iyya shine kayi wani abu wanda bai dace ba ka saba shari'a to sai Allah ya sa maka sakamako wani abu ya zo maka na tsoro ba sani ko mun fahimta ba haka bakin ciki in an ka ce mutane ba za su yi bakin ciki ba ai gashi nan ku abubuwa suna faruwa na bakin ciki har ga manzo sallallahu alaihi wasallam wala yahzunka qawluhum ko baka nan bane innal izzata lillahi jami'an huwa samiul alim kuma yafi kowa imani kuma shine shugaban kowa ma a duniya da lahira ko baka nan bane to kuma yana bakin ciki a nan duniya abin bakin ciki na samun shi sai anan a'a banda wato kamar na asbabu tabi'iyya waɗanda haka Allah ya halicci dan adam wannan bakin ciki yana iya shafa shi an gane ko ko ko ba za su yi bakin ciki ba mutukar ba su sun ka saba ma Allah ba idan kai wani abu na sabo sai Allah ya sakanka maka da wani abu na sabo kamar yadda sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka yi yakin Badar suka kashe kafirai mutum 70 suka daure 70 to da aka zo aka ce to a kashe su sai suka ce a'a wasu suka bada shawara a kashe wasu suka bada shawara a karbi fansa to waɗanda suka bada shawara a karbi fansa sai aka ce to in kun karbi fansa za su kashe muku mutum 70 in an kai wani yaki suka ce sun yarda saboda ko sun kashe musu mutum saba'in na farko sun amshi dukiya sun taimaki daula ta musulunci an ƙara samun makamai an ɗauki wasu daga cikin su waɗanda ba su da kuɗi sun koya ma 'ya'yan musulmi karatu da rubutu kaga wannan ci gaba ne na daula ta musulunci to dan sun kashe mutum saba'in kuma aljanna za su waɗansu malamai suka ce a'a kuskuren da suka yi suka saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam da an kata yakin Uhud da yace kasu sabko jabalur ruma sai suka sabko wannan shi addalin da yasa aka samu wannan matsala aka kashe musu mutum saba'in sai waɗansu malamai suka ce a'a a yi aljam'u bainan nusus da ayar da ta ce qul huwa min indi anfusikum da hadisin da yazo ya ce a'a saboda sun karɓi fansan mutum saba'in ne duka ba su ci karo da juna ba domin akwai wato tarattubul asbab ma'ana za a kashe musu mutum saba'in amma sai kuma Allah ya kaddara musu suka saba ma umarnin manzo dan yanzu sanadiyar a kashe musu mutum saba'in mun gane ko kenan wancan dan a ba su darasi an ka sa musu shi tana yawa su sun manta amma sai an ka nuna musu haɗarin saba umarnin manzo kuma gashi an kashe musu mutum saba'in kenan kaga wancan alkawali an cika shi kuma an ba su wani darasi mun gane ko to don haka yana da kyau ɗalibin ilimi idan ayoyi suka zo musamman ilmul qira'at ilimi ne wanda yake yana da sarƙaƙiya musamman wajen taujihin shi da ilmomi daban-daban ina fata an fahimci wato ilmin muka in an ka ce za a taujihul qira'at za ga za a samu matsala to sai dai ka riƙe in ya zamanto da tanwini yana nufin nafiyul wahda fala khawfun in ya zamanto fala khawfa yana nufin an kore kowani kina alaka tsakanin qira'o'in waccan ta kore daya waccan ta kore ni ta kore jinsi to kenan wanda ta kore jinsi tana nufin babu wani tsoro gare sai dai in ana nufin lahira shikenan in ana nufin duniya to ana nufin a'a ba kowane tsoro ne ko ba za su yi ba sai tsoro wanda yake da asbabu tabi'iyya ne ko ko sun sa- sun yi sabo sai kuma wani sakamako ya zo musu mun gane wannan da kyau ko to yawwa sai magana ta karshe karkashin wannan aya shine wajen eh, da Allah ce fala khawfun alaihim innan duniya ne babu tsoro gare su an gane ko saboda dan adam tsoron shi yana da alaka ne da abin da zai zo gaba mu rike da kyau in an ce tsoro yana da alaka da abin da mi zai zo gaba ba tare da an hankalta mu abin da ya sabbaba shi ba a'a in an ce kowa ne na tsoro ke na tsoron wani abu ya haɗu mishi wala hum yahzanuna sannan ba za su yi bakin ciki ba shi ko bakin ciki yana da alaka ne da abin da ya wuce ba sani ko mun fahimta ba to an kore ma masu imani tsoro saboda wanda zai taya ya haɗu da Allah bai dace ya ji tsoro in yana da imani sannan kai yayi bakin ciki abin da zai bari bayan shi ko shi da ad duniya ba shi yake kula da bayan shi ba Allah ne ke kula da su kina in ya tafi ma Allah zai kula da su mun gane wannan ko yawwa abu na ƙarshe a wannan ƙira'a ta fala khawfun alaihim taujih na ilmun nahwu muna ganewa ko da suka yi taujihi na ilimin nahwu sai suke cewa in mun ɗauki fala khawfun alaihim nan la ba ta aiki wala hum yahzanuna to kuma bi dace ta yi aiki batun da afafita ban sani ba sai sun ka ce to an yi ilga'in wagga wagga ta ƙi yin aiki ne saboda waccan ta farko ba ta yi aiki ba ban sani ko mun fahimta ba eh fala khawfun alaihim ita lanan ba ta aiki wala hum yahzanuna ba ta aiki saboda mi saboda atafita akan wadda ba ta aiki ba sai kun fahimta ba amma an ce fala khawfa alaihim ta yi aiki jinsiya ce wala hum yahzanuna kuma ta ta yi aiki ita la annafiya lil jinsi nan kiyasin ta ne an kai duk da yake la annafi- eh, annafiya eh, ba ta aiki cikin ma'arif ba sai kun fahimta ba ba ta aiki cikin ma'arif to amma saboda waccan ta farko ta yi aiki shi yasa sai an kai kiyasin ta akan wannan wannan gaban ilimin na hauki nan don kan wani zuci cikin qur'ani akwai kuskure ya ga la annafiya li jinsi ta aiki cikin ma'arif Mu- mun gane ko eh ko kuma ka dauki qur'ani ma yayi imalin ta tunda yayi imalin ta kenan maganar maganar malaman nahwu ba ta yi aiki ba kenan maganar qur'ani za ta aiki in mun dauki wannan tsari mun gane ko wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu je akan ta ta gaba ita ce wato eh aya ta arba'in da takwas a cikin suratul baqara wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun mun gane ko yawwa da anka ce wa la yuqbalu minha shafa'a ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub shi ma al-basri sun karanta wala tuqbalu minha dan kaka ji wani ya karanta wala tuqbalu minha shafa'atun kace an yi kuskure a'a akwai shi akwai qurra kuma da sun karanta wala yuqbalu minha shafa'a to ya zamu taujihin wannan qira'a din to sai malamai suke yin bayani yadda za a yin taujihin wannan abin nan in an ce wala tuqbalu minha wala yuqbalu eh, minha shafa'a ba a karɓar ceto biliya'i kenan ranar tashin alkiyama an gane ko yawwa domin ya kamata a ce tuqbalu domin shafa'atun shafa'atun yana matsayin yana matsayin mu'annas ta'un gare shi kenan ya kamata a ce wala tuqbalu minha shafa'a tuqbal domin ash-shafa'a tu an kace to amma kuma sai an ka ce wala yi ƙubalu sai zo da yawo kaga wanda bai san larabci ba ga ƙur'ani ya zo da shi kuma ƙur'ani shi ne arka fasahatan shi ne fi wa ya kai allah ya magana babu shi to sai malamai sun kai taujihinta ta'anifi na shafa'a ta'anifi ne gairu haƙiƙi babu shafa'u shafa'a namiji da mace kawai a larabci na laraba sun kasa shafa'a sun ka ɗauke ta a matsayin suna mace lafazi ne kenan don haka ana iya tafsirin shi ana iya ta'alifin shi sun ka ce kullu ma laysa lahu zakar yani yajuzu an yuzakkar wa yu'annas duk abin da bai da al'aura ta mace da namiji wanda aka bambanta su suka ce a larabci in kaga dama kai isnadin abu zuwa gare shi namiji ko mace duk dai saboda wancan ta'anis ne wato wasu na kiran shi ghairu haqiqi wasu kuma suna kiran shi majazi kamar da wadansu sun kai istilahi mun gane wannan to sai kuma sauran qurra da sun ka karanta kenan ibnu kasir da abu amr da yaqub sun karanta wala tuqbalu minha shafa'a kenan sun dauke shi akan mi akan asalin wato lafazin shi na kasancewa shi muannas a larabci kenan sai zaman to kenan wannan ya ba mu ka'ida ta ilimin larabci cewa idan mutum ya yi magana abu wanda yake ba namiji bane da mace a hakika to dan ya kama abu a matsayin na mace in yana da ta'un ko ya kama na namiji duk babu wata matsala a larabci qur'ani ya tabbatar da wannan mun gane wannan da kyau saboda yana da kyau in ba irin haka ba wani ɗalibin ilimi zai ji kayi wani larabci sai zo ya ci maka a'a ai wannan larabcin da kai kuskure na alhali wannan larabcin ba kuskure bane alqur'ani wato ya yarda da shi to kafin mu wuce wannan aya tun da kafin mu wuce wannan aya akwai wata matsala a nan wadda tana da muhimmanci wajen taujihin waɗannan wato kira'o'in duk da yake a nahau ne amma akwai wata matsala da take da alaƙa da shafa'a kuma ta yi alaƙa ne da shi zuwan wannan ayat musamman ta fuskar ilimin tafsiri an gane ko yawwa shi ne ya kamata mu gani wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wala yuqbalu minha shafa'a ba a karɓar ceto kwata-kwata sannan kuma wala yu'khadhu minha adlun ba za a karɓar fansa ba kasan shi ceto ba sai an bada wani abu ba daga shaf'u na asalin shi da larabci yan an ce ash-shaf'u shine abin da yake biyu shi yasa mun ka samu sallar shafa'i da wutiri duk abin da yake shaf'u biyu da larabci ko hudu ana iya raba shi suna ne shaf'u duk abin da yake witr abin da yake bai rabuwa ampere kenan kamar daya uku biyar bakwai tara duk witr na shi ko ashaf'u duk abin da yake biyu shi yasa wannan da aka ce sallar shafa'i da wuturi ba wai sunan ta na ba a'a duk abin da yake biyu sunan shafa'i a larabci ko hudu ko abin da ake iya rabawa dai wuturi kuma da abin da yake daya shi yasa in ka diba cikin littafan tafsiri zaka ga wajen washaf'i wal watr ko wal witr duk ana cewa an gane ko a qira'at sai kaga maganganu da dama malamai suka kawo wasu sun ka ce shafa'i mutanen duniya gaba daya wal witr annabi isa sun ka ce abin da ya sashi annabi isa shi kaɗai na an ka samu wanda ba a same shi ta hanyar mahaifi ba su ko shafa sauran mutane ta hanyar uwa da uba ba sani ko mun fahimta ba to kaga in muka ɗauki wannan fassara ko a shafu yana ɗauka annabi adamu tunda shi bai da uwa bai da uba kaga tashi halitta ta mutum sauran mutane wal witru kuma a shafu sauran mutanen duniya al witru annabi adamu ko alwitur hawa'u don ita kadai ce an ka samu ta fuskar mahaifi tun da cikin hakarkari annabi adamu aka ɗiba aka yi ta na na hakarkari na hagu na sama kenan alwitur yana ɗauka annabi isa yana ɗauka hawa'u yana ɗauka adamu an gane ko ko kuma yana ɗauka ashaf'u duk abin da ba Allah ba alwitur Allah don shi Allah laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir amma sauran halittu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kenan daga nan kalima ta shafa'a ta samu asali domin wanda zai ce maka neman maka ceto kai kana kai kadai sai zo yi shafi'u laka kenan sai zaman to adadi na ya ƙara saman naka ban sani ba ko mun fahimta shi ko adlun tamka daga al'idlu ne tamka kamar yadda yace alayka bisiyami fa innahu la idla la babu tamka gare shi to adlun kinna asalin shi daga daidaituwa na shi ko fansa za a bada wani abu ne don an karbi wani abu an hankalta ma dai ko da ba daidai suke ba dai ana hangen dai za su dan yi kusan zozo zozo da juna inji malam bahaushe to kiyama Allah ya ce wannan rana babu ceto kuma babu fansa to da wannan ne yan mu'tazila an gane ko sai su ce su ceto ba su yarda da ko guda ba sai wanda ya zo cikin qur'ani wanda ya zo cikin suratu tur wanda Allah zai ɗaukaka darajar sauran 'yan aljanna akan waɗansu ma'ana iya za a ɗauke su akan su matsayin iyaye والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء sun kace wannan ceto dai suka yadda da shi to amma banda wannan su ce babu wani ceto an kare ceto tun da nan duniya yan qur'aniyuna sun tafi akan haka ba sani ko ana fahimta ta ba to anan kaga in baka san musamman yan qur'ani da suke takama da sun san alqur'ani da mu'tazila da suke takama da ilmul kalam an gane ko sun iya ilmul kalam sun iya lugha ba sani ko mun fahimta ba da sauransu dai sai a ce musu to su kawo hujja su ji magata aya karara wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adl ba a karɓar ceto kaga sai ka zo kai tsaye to irin wannan galibi abin da ke kawo shi shine ɗaukar wani nassi kabar wani nassi su yan qur'ani yuna kaga sun yarda qur'ani bisa da hadisi ba su kuma mu'tazila matsalar su sun yarda wasu hadisai amma galibi suna gabatar da hankalinsu akan nassi in tabbaci shi ko nassi shine gaban hankali shi hankali in dai ya zamanto bai koma bayan nassi bai banna ta zai yi domin hankali yana da iyaka ban san ko ana fahimta ta ba to a nan yadda za mu yi sai mu ce a haɗo ayoyi in ɗan ƙur'ani na gaba ɗaya in ɗan kuma ɗan bauta zira ne to a haɗo ayoyi da hadisai don a fahimci mas'ala wato ad-dirasa al-mawdu'iyya a tattaru to a nan sai a kawo ƙa'idodi kuma da ya ce wala yi kubaru min ha shafa'a wala yi ukhadu min ha adlun ba za a karbi fansa ba Allah ya faɗi yadda fansar da za ta kasance a cikin ayoyi daban-daban kaga ya faɗa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbilu minhum wa mithluhu ma'ahu koda suna da abinda arzikin kasa gaba ɗaya da abinda duk abinda ke kasa na suna wa mithluhu ma'udatum karsa ka fahimta to ba yana nufin in an ƙara ba za a karɓo misali dan nan koda misali irin arzikin kasa dubu gare su Allah ba zai karba ba nan misali na kawai an kaba ayar an gane ko sannan Allah ya ce yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi yawmi idhin ko yawma idhin don saboda kawai wani ya ji qira'ar da muka karanta ba wanda ya sani ta ba an gane ko yawa kenan za su nemi ceto za su nemi fansa da duk kodawai Allah ya ba su duk abin da suke bukata na duniya a ce nasu na da ba za su iyawa ba an gane ko to wannan kuma ayoyi na fansa suna nan za ka duba cikin suratu zumar akwai su cikin suratu ra'ad akwai su cikin suratu ali imran ma akwai su an gane ko innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ko da kasa an cika ta da zinari kaga wannan nuna ka kima imani ashe Allah yake mai imani ka gode ma Allah domin Allah baka abin da ya fi karfin a cika duniya da zinari da shi in ka mutu akan imani ka kare to wannan na kawo shi ne saboda mutum in ya tashi ya dira sal mawdu'iyya to sai mu dawo kan ceto shi ceton nan Allah subhanahu wataala sai ce maka ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a muna ji da kyau a qira'a ta ibnu kafir da abu amr ibnu al-ala da yaqub sun karanta la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a kamar yadda muka bayanin wancan la khawfun in an ce la bai'un fihi babu ciniki guda wala khullatun babu abokantaka daya wala shafa'atun babu ceto daya wannan ba shi ke nuna kenan babu biyu babu uku babu hudu babu biyar amma in muka dauki qira'a ta ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da yaqub la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a nan la nafiya ce jinsi ta kore kowane irin nau'i na ciniki babu kowane irin ciniki a kiyama la bai'a wanga qira'a ta ibnu kathir da abu amr da yaqub wala khullata babu ko irin ceto babu wala khulla babu ko irin abokantaka wala shafa'a babu ko irin ceto to kaga nan la annafiya lil jinsi ta zama to mi ta zama to am sai su maka to shi ke nan la nafiya lil jinsi kun taho mallaman ku sun yi kona da ku suna muku wani abu sai a ce a'a mallamai ba kwana na son kai ba su hankalta mu nasoshi da sun kai da ka'idodi don kai bangare guda ne kake kallo shi al'amu yukhassas bi dalili akwai al-mukhassisat al-munfasila akwai al-muttasila akwai at-takhsis bil shahid ko bil qiyas ko bil aql mun gane ko to shi da yawan wadansu mas'aloli da ake tattaunawa kansu wasu ɗaliban ilimi su tsaya su gane ka'idodin ilimi saboda a tattauna cikin dalilai da ilimi ba tare da hayaniya ba domin hayaniya ba ta warware matsala kuma duk yadda ka kai game da iya bayani ba mun ce ba don misali ka tsaya ka koyi ilimi shi zai sa mutane su karɓa gare ka ba haka muke nufi ba amma dai ya zamanto wani ta fuskar dalilan na Allah bai sa shiga ali mun gane ko wani duk yadda ka bashi dalilai ba zai karɓa ba tunda Allah bai kaddare shi da shirya ba wani mu ya san dalilan amma bai da niyyar bin gaskiya ne amma dai ya zamanto kai baka kasa ba a naka bangare na bashi dalili shi ne abin da ake so a ci muna ganewa da kyau yawwa to nan sai mu ce to am ne mun yarda la nafiya lil jinsi ce ta kore kore lil jinsi amma akwai amun makhsus la bai'un fihi la bai'a fihi bari mu dauki waccan wadda tace babu jinsin abin ga qira'ata ibnu kathir da abu amr da yaqub sai mu ce to amun ne makhsus an kebance shi to in dan qur'ani yuna sai ce shi bai yarda ko ba haka da bane bai yarda a ce an kebance sai mu ce a'a ba dai ka yarda qur'ani ba tunda kai qur'ani dai ka yarda da shi to sai Allah subhanahu wataala ya ce إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kagon ga nassi ne na alkur'ani ba magana taka ba ba ni da niyyar da hadisi ba magana kata ba kai da baka da hadisi ba wanga magana Allah ce kuma Allah ya faɗi sun yi ciniki da masu imani zai ba su aljanna kuma ka san ba nan da dai cinikin nan an ka fara shi amma ka san ba can ba nan da zai karewa ba can tun da ba a shiga babu aljanna a nan duniya waccan wanda Allah ya alƙawari kenan ciniki akwai shi a kiyama bai bai ikumul ladhi ba ya'tun bihi yace mun ji wannan da kyau ƙari na biyu cikin suratul safi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kuna son in nuna muku ne kasuwanci wanda zai tsere da ku daga azaba mai radadi to minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon shi wa tujahiduna fi sabilillahi ku yi jihadi dan daukar da kalimar Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawunanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi shine alkhairi gare ku in kun sani ba wai shine shi alheri ba don in baka bi Allah babu wani alheri cikin rashin biyar Allah muna ganewa ku ko ko a taslimul jadali a kaddarta ma duniyar alheri ta to lahira ta hita alheri misali a wajen su malamai suka ce to wanga sai an kawo kasuwancin ga abinda da ku ba Allah ku yi imani da Allah ku sanya dukiyoyinku da kawunanku shi ko yaghfir lakum dhunubakum ga sakamakon abinda Allah zai baku kasuwancin kenan sai Allah ya gafarta muku dhunubanku wa yudkhilukum jannat Allah zai sanya ku aljanna anan duniya Allah zai samu aljanna kaga nan an yi kasuwanci a kiyama kenan da yace la bai'a a ƙira'a ta ibnu kafir da abu amur da yaku nan amun ne lalle na biya lil jinsu ce amma makhsusun ne ga dalilan mu koma cikin suratu tauba kuma cikin suratu safi ana rama muna ji da kyau sai wala khullatun a ƙira'ar jamhur shi kuma wannan wala khullata a ƙira'a ta ibnu kafir da abu amur da yaku babu abokantaka shi na ita babu abokantaka ranar tashi alkiyama sai mu ce shi ma amun ne makhsus bari mu aje tun da shi ɗan ƙur'ani da shi ne matsala don wanda ya yarda hadisi shi babu da matsala da shi ko ba haka ba amma yanzu ɗan ƙur'ani shi bai da sai da nassi na alƙur'ani sai mu ce akwai hulla ranar tashi alƙiyama cikin suratul zukhruf Allah ya tabbatar da ita al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin kaga Allah ya ce su masu imani suna da abokantaka ta tashi alƙiyama don ya ce al-akhillau masoyan juna abokanan juna ba'dhum li ba'dhin sashin su a wannan rana ga sashi aduwwul makin juna ne sace illal muttaqin ban ba su jin tsoron Allah kaga su ya tabbatar da tasu kuma nafsi ne da alqur'ani ba sunna ne kai dole sai ka karba ba ba rigima nake son in yi da kai ba ina fatan na Allah da ya sa da ni da kai mu gane gaskiya mu bi gaskiya mu cira da tashin alkiyama ni ba son aka in ci a ce na rinjaye ka ba ba son ne kai a ce a'a wai na wane ya wane ilimi mu dai gane gaskiya don duk wanda ya gane gaskiya bai bi ta ba ya halaka ba wai ga gane wa tsena ba in kai fatan Allah shi maka tawfiki ka gane kai aiki kuma ka tabbata kan aikin haka hadu da Allah shi da abin da ake bukata mun ji wannan to kaje mun ketare biko sai wala shafa'a sai mu zo ga ceto to shi ma wala shafa'ata tunda in za a tsayawa wala shafa'a za a ce da mai karantawa da wala shafa'atun da mai karantawa wala shafa'ata duk in za su wuce za a gane bambancin tunda shafa'atun wala shafa'atun wal kafiruna shi ko wala shafa'ata wal kafiruna ga waccan kira'a amma in tsaya da ayi duka ita ta'ul marbuta inda a tsaya akan ta duka wato ha'us sakta ake yi sai ka ce wala shafa'a ba a cewa la shafa'a dama mutane mu suna da wannan matsala duk inda ta'ul marbuta suke sai su mai da ta alif hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya duk inda cikin qur'ani inda tsaya za a kai akan ta dakkai wata shakka ka karanta haka alaran ba in dai akan ta za a tsaya wanda duk yace ma ba haka nan na ba to ka ce mai nemi malamai ba mu ce shi nemi mu ba eh shi nemi malamai waɗanda an yarda da ilimin su a duniya na ilmul qira'at sai su mishi bayani saboda rigima ba wai ka kalle ne ba in ka kalli menene abinda masana sun kace fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ni ba dole bane shi ka karba gare ni muna ganewa to sai ce wala shafa'ata to in mun dauki waccan qira'a ta ibnu kathir da abu amr da yaqub babu kenan ko ne irjin su to sai mu ce shi ma makhsusun ne dan saboda dubara da suka sai su ce la bai un fihi akwai sai da sayarwa da ta shalƙiya baraka ce babu wala kullu babu kan sai sai to mi kawo ce su to kaga mun yi takhsisin bai mun yi takhsisin mi kullu in zai takhsisin shafa'a shi ma sai mu ce akwai shi babu ceto ga kafirai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina an gane ko amma ceto yana tabbatuwa da abu biyu ba a ceto sai da izinin Allah man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi kuma ba a ceto sai ga mumini wanda Allah yarda shi wala yashfa'una illa liman irtada a alqur'anance mallan ai in dai a alqur'anance za a magana ka gane ka'idodin ilimin ka san qur'ani to sai ka bada hujja da dalili ba tare da rigima ba domin rigima ba ta warware matsala kullum muna faɗa ma ɗaliban ƴan uwan to a nan kuma sheikh muhammad al-aminu shankiki rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin a cikin littafin sa addu'a bayan fi dahl qur'an al-qur'an yace to wannan aya wala shafa'ata ba a yi makafirai ceto yace kuma za a sake yin takhsisin ta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kanu zai ma babban sa abu abu talib ceto ranar tashin alkiyama kenan sai zamanto shine kawai makhsus da wannan aya cikin kafirai kaga wannan ga wanda ya imani da hadisi ke ko ya da hadisi za mu ce Allah ramba mun gane wannan to kinan kaga wannan qira'a mun yi taujihin ta ta fuskar wala yuqbalu da wala tuqbalu mun bayyana irin abinda a alakata na ilimin nahwu tunda mun faɗa wala tuqbalu ibnu kasir da abu amr da yaqub sun karanta haka yake mu'annas ne majazi ko gairu haqiqi shi yasa an ka yi masa irin wannan ka'ida kaga ta bamu ka'ida ta nahwu kuma mun kawo ka'idodi na tafsiri mun kawo ka'idodi na ilmul usulul fiqh kuma yadda suke tasiri cikin tafsiri kuma yadda suke tasiri cikin ilimin aqida dole haka ne ya kamata a bi manhaji mutakamil don fahimta alqur'ani amma hakan ga zargaigai a ce a kwashe na sushi a ce a fahimce su to za mu jawo makamu illoli masu yawa Allah subhanahu wataala ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta har ran da za mu haɗu da shi. Allahumma amin. Ayar da za mu je a kanta ta gaba arama ita ce wato aya ta hamsin da ɗai a cikin suratul baƙara. Mun gane ko? Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idwa adna Musa arba'ina lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun an gane ko wannan aya ita ce wato aya ta 51 a cikin wato suratul baqara mun ji wannan da kyau yawa alaramba to yanzu eh, taujihinta tana da taujihi daban-daban kasan mun ce zamu tattabo ulumul lughawiyya wa shar'iyya kenan aiki ba karami na ba eh wajen taujihin nan sai an shirya eh taujihin yanzu taujihin da zamu harawa zamu hara da taujihin ta da alqur'ani mun gane ko yawwa eh yanzu idan muka duba wannan wa'adna al-ramba da imamu abu amur ibn al'ala al-basri da imam abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri mun ji wannan su sun karanta wa adina suna karantawa wa idh wa adina musa arba'ina laylatan mun ji da kyau su ku waɗancan sun karanta wa idh wa'adna Musa 40 latan da alif to wannan kuma in ka diba ko a cikin suratul uh, a'raf an gane ko aya ta 142 wa wa'adna Musa 30 laylatan ko ba haka ba Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri da Imam Abu Ja'far al-Madani sun karanta wa adina nan masu sun ka karanta haka nan muna gane wannan da kyau to amma wannan ba shi ke nuna ba in ka ji wane da wane kalima kaza sun karanta ta a sura kaza kullun suna ga karantawa sai in malamai sun ce maka duk cikin qur'ani haka suka karantawa to sai ka riki amma in ba haka malamai sun ka ce ma ba to ga ka ce kullun da wane da wane in ka ji sun karanta cikin wagga sura haka ka san tsammanin ko cikin waccan sura haka nan tana iya sabawa sai in an baka ka'ida mutsarida an ce maka duk cikin qur'ani haka yake karantawa kamar fala khawfa alaihim an kace yaqub duk cikin qur'ani haka yake karantawa kaga wannan kaida ce mutarida in akwai istitna'i sai an ce maka banda sura kaza banda sura kaza yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara dan wanda bai san ilmul qira'at ba bai itla'i akan kalma ba gaskata yake mata bugun goro kace a duk haka yake karantawa sai in ka tabbatar da haka nan ko kana da ka'ida ko ko ka bi diddigin abu mun ji wannan da kyau alaramma yawwa saboda ana son ilimi abu ne wanda yake ana son tantancewa rashin tantancewa hatsari ne ga wato ɗalibin ilimi to yanzu mu dawo yanzu mun ji ƙira'a cikin mun ji waɗanda sun ka karanta to yaya za a taujihin wannan ƙira'a na farko da alƙur'ani na biyu ya za a taujihin wannan ƙira'a a larabci eh hujja ce ake bukata sai in ka diba cikin wannan littafi na tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an ina zan ka fadin yawan fada sunan littafin duk da yake na faɗi cewa sune littafan da zamu aiki da su amma muna iya mu faɗi sunan littafin saboda ɗalibin ilimi kai tsira ya dubawa a safa ta 57 a wannan taba'a da take hannuna an gane ko yawwa eh taba'a ce ta maktabatu darul menene ko darul ko zimar ne ko darul menene linashr wa tawzi' ina fata an fahimci ni darul zaman yawwa daru zaman a sunanta sun ka ce ƙara'al basuriyani kaganin istilahi ne ƙira'at basuriyani suna nuhin abu amr ibn al'ala da yaku domin basuri basuri ake kiran sai a ce basuriyani in an ka ce almadaniyani ana nufin nafi da abu ja'far in an ka ce alkufiyuna wa alaikum salam in ƙira'a bakwai ne ƙira'atu sab'a ne ake magana kansu ana nuhin hamza asim da hamza da kisa'i in kira'a goma ne ana nufin asim da hamza da kisa'i da khalaf yanci alkufi yuna to shi in ɗalibin ilimi a ramma bai san irin waɗannan ba bal ma cikin littattafan ilmul qira'ati in ka dauke kamar irin su shatibiya irin su durral mudi'a irin su tayyibatun nashr muna ganewa su wani lokaci ma ba sunaye suke kawo ba ba su kawo gari ba su kawo sunan mutum sai su kawo harafi paske sun yi aiki da rumuz abajada a tana nuhin wani ba tana nuhin wani a tana nuhin nafi ba tana nuhin qalu jim tana nuhin warshi to ka zo ka iske kalma ta fara da jimon ka tafi ka fassara ta da larabci kai kuma baka gane ramzi na wani mutum ba shin don Allah in an kai haka kwaba ba ta yawa to don Allah ka tsaya ka gane abu da kyau ba a hana maka kai ma musulunci aiki ba amma ka tsaya ka iya don ka isar da sako irin yadda Allah ya ce shin mun fahimci wannan da kyau ba gogoriyo na aka yi ba alaran ba hasa da gwani na aka yi ba kowa musulmi ya cancanta ma musulunci aiki da bayar da Allah bashi mai kuɗi ya taimaki musulunci da dukiyar shi mai mulki ya taimaki addini da mi da mulkin sa mai ƙarhin jiki ko da agaji za kai ai sai in kana da ƙarhin da kai agaji ko kakka zo kai tsaye cikin rana baka da ƙarfi baka da lahiya ka faɗi kaga yanzu marmakon kai ka taimaka mutane yanzu kana za a agaza ma to ilimi ma ilimin da Allah ya baka gakka wuce shi ba mu yi hana kai ba musulunci aiki ba amma tsaya daidai ilimin ka inda Allah ya ce ka tsaya domin kutsa ma mas'alolin da baka sani ba ko ilimin da baka sani ba tunda cikin ilimin wani ilimi baka san wata mas'ala ba ko ku baka da wannan ilimin kuma kace kai dole sai kayi shin yanzu ba kwaba ta za ka yi ba kuma ka jawo matsala kuma a nuna ma kuskuren ka karshen ta kace baka karba akwai matsala ko babu to madalla ala ramba to sai sun kace qara al-basriyani mun ce sune abu amr da yaqub wa abu ja'far da abu ja'far wa adna bi hadfil alifi kenan su sun karanta wa adila shi sun kace bi harfin alif ma'ana an shafi alif ba ana nufin cikin kira su akwai alif an ka shahi ba a'a a cikin larabci dan ka gane in kana son kai muqarana tsakanin wancan kira da kira sai ka shahi alif ba wai ana nufin asalin kira su ba akwai alif na an ka shahi shi ba a shahi ma Allah wani abu wa qara al baquna sauda sun karanta wa adna sun kace to wujjahat qira'atul hafi ita qira'a ta hasfi wujjahat an yi taujihin ta bin nadhiri da tamkatta ma'ana kalima tamkarta haythu humila lafzuha ala nahwi qawlihi ta'ala an dauki lafazinta akan irin fadar Allah subhanahu wata'ala inna Allah wa'adakum wa'dal haqq an gane ko inna Allah wa'adakum wa'dal haqq kaga an danganta alkawari zuwa gaba zuwa ga Allah to nan da an ka ce magana Allah ta kaga kinin qur'ani ya zo da kalima ta wa'ada kuma ya danganta alkawarin zuwa ga mi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk da yake nan wa'adna yace a qira'asu nan kuma wa inna Allaha wa'ada kuma an danganta shi zuwa ga sunan Allah to wagga nunun kin tana nuna Allah subhanahu wata'ala yake nufi shi kuma na Allahu ai sunan Allah na babu babu ta shakka muna gane wannan alaramma da kyau yawwa to nan yanzu akwai wasu matsaloli masu hatsari waɗanda za a taujihin su kafin mu je zuwa ga wato abin nan taujihi na nahawu da sarfu da kuma na ma'ana alaramma duk suna jiran mu akwai aiki dibo alaramma ayar da ta ce kira'ar da ta ce wa idh wa'adna ba mun samu mota naziri ba a taujihin qur'ani to ita ce wancan wa'adna duk da yake akwai inda waɗansu sun karanta wa'adna ba a samu inda sun kai ittifaqi ba da wa'ada shi yasa ba su kawo mata naziri ba tamka duk da in an ce naziri ba ana nufin bai taɓa zuwa cikin qur'ani ba a'a yana yiwa an samu sabani sun karanta kaza sun karanta kaza amma abin da aka so a samu dukkan qurra sun yi ittifaki akan karanta wannan lafazi da kaza sai a ce to akwai tamkarta amma in sun karanta da kaza sun karanta da kaza to nan nan naziri ne amma ba muttafaqun alaihi ba mun gane da kyau to yanzu taujihi alaran ba taujihi bi akwai masu hatsari waɗanda adda alaka da aqida karara an gane ko eh bari mu yi su saboda kasan ƙur'ani gulbi na yanzu nan wa adina ko wa adina duk kira'o'in da mun ka ɗauka ko mun ɗauki waccan ko mun ɗauki waccan mai alif da wadda babu alif nunun tana nuna jama'a mai yawa to kuma mu a aƙidan mu musulmi Allah gudana ko ba haka nan bane to yace wa adina mu su Allah sai ka ce annunu litta'azimi kamar yadda kaka cewa ku so baba baka ce kai baba inda ba ido sun bushe ba muna yi to cikin qur'ani irin ga yawa gare rike litta'azimi la litta'addudi wa takfiri bari ka ji wannan larabcin shi shi ko nan inna allaha wa'adakum ai an ce alƙawli ne nawa magana Allah ce sun ka ce ko inda qaulihi ala nahwi qaulihi ta'ala to wagga magana kuma cikin ƙur'ani in ka ɗauko harkonta ba magana Allah ta ba magana shaidanta wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum shin magana Allah ta alarma ko magana shaidanta kaga yanzu in bai huje tuhuma da wagga ko wani wanda bai fahimci Qur'ani ba karshen ta shi neman sani shi kai tunda ba duk mutum da zai kwada mummunar tambaya ba ya zaka bashi amsa yawwa alramma to amsar da za a bashi dibo ta fuskar lafazi magana Allah ce ta fuskar ma'ana shi dan zai faɗi wannan magana irin wannan cikin Qur'ani shi na da yawa kwarai da gaske misalin shi saboda yan qur'ani yuna wanda cewa ai to hadisin annabi shi na cikin qur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kana jina da kyau sai a ce musu ai Allah ya ce wa qala fir'aun zaruni aqtul musa fir'aun ya ce a bar shi kashe annabi musa fir'aun da larabci shi ka magana eh annabi isa da larabci ka magana wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum wa qala musa ya qaumi annabi musa da larabci shi ka magana ai bani isra'ila na yahudawa ne asalin ma'anar maganar tasu ce amma magana yanzu lafazin da an kai amfani ita da siyakin da hikayar da an ka bada labari magana Allah ta kamar yadda wani da ya tura kai ce je ka ce ma wani kaza in ka ce ka faɗa mai ko da yaren na za a ce kai ka faɗi amma magana ta wata to haka aka so ana ramma kada mu zamanto gidadawa yadda kullum za a ɗauko muna hari a kawo muna ga banza a ce za a yi wasa da hankalin mu mun gane wannan da kyau ko yawwa sai abu na ƙarshe wanda yake da alaka da taujihi na nahau da sarf da balaga shine da inda anka ce wa idh wa adna ana ji ko in anka karanta wa adna yana nufin kamar Allah ya alƙawari dama alƙawari kinan daga wajen wahito daga wajen Allah shi ce kenan bi ghairil alif domin wa'ada asalinta tana nufin abu daga bangare guda hitu an gane ko sadiran min wahid sannan kuma in an ka ce wa adna an ƙara alif to shi fa'ala ka take diba cikin ilmu sarf yana ɗaukar ma'anoni daban-daban ba ma'ana guda ko biyu ko uku ko hudu ba to yanzu shi wannan me yake nufi tunda in nice ta khasama yana nufin mutum biyu ne sun kai jayayya to yanzu nan wa adna shin me take nufi sai sun ka ce to wasu malamai sun ka ce an ƙara alif wa'ada saboda ƙarhin alƙawalin ba don saboda ana nufin ya fito daga ɓangare biyu ba kenan kamar yadda laraba suke cewa ba'ada fi sayri ba'ada fi sayri daga ba'udana yayi nisa ma'ana yayi nisa kwarai sai an ka ƙara alif don ta nuna abin yayi yayi yawa kenan nan wa'adana tana nuna alƙawalin mai ƙarfi na don alƙawali na wanda ya fito daga wajen Allah ba ƙaramin alƙawali bane babu alƙawali irin wanda kai alƙawali wanda ya fito daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna ganewa da kyau waɗansu malamai sun kace shi wa adana ɗin nan ba wancan na ƙarfi na ba an gane ko sun kace a'a alƙawali na wanda ya hito sadirun min sinaini daga wuri biyu fallahu wa ada musa alwahya Allah ya yi ma annabi Musa alƙawalin zai bashi wahayi ko ba haka nan bane ya je a bashi littafi wa Musa shi ko annabi Musa qad wa adallaha ya yi ma Allah alƙawali almaji a zai zo lil miqati game da haɗuwa da ubangiji kenan bangare biyu koko awil wa'adu min Allah alƙawali daga wajen Allah wal qabulu min Musa karba kuma daga annabi Musa wa annahu yushbihu wa alkina ya kama da alƙawali tunda ya hito daga bangare guda biyu mun ji wannan to anan rike da kyau abu na ƙarshe wa'ada fa'ala ya'idu asalin shi yau'iduna yaf'id fa'ala yaf'iduna kenan shi ko wa'ada fa'ala yu'idu yuf'ilu kaji ilmin sarfu ya shigo sannan wa'ada ya nuna alƙawali wa'ada kuma na nufin an yi alƙawali guda biyu na a aƙida zai ba mu wani abu tun da alƙawali ne guda biyu Allah ya alƙawali da annabi Musa ba irin alƙawali na ne da kai ba alƙawali na Allah zatin Allah ya bambanta da zatin annabi Musa shi yasa alƙawalin Allah ba ɗaya bane aikin annabi Musa ba ɗaya bane da annabi da aikin annabi Musa tun shi annabi Musa dan adam ne sai dai ya hito daga bangare biyu sai zaman to nan an hankalta ma ikhtilaful jinsaini duk da yake an hada su a cikin fi'ili ka ai wasa da kai cikin ilimin aqida da ilimin balaga ban sani ko mun fahimta ba to sai abu na ƙarshe alaramma wa adna musa arba'ina lailatan an yi wa musa alƙawalin kwana arba'in an gane ko saboda larabawa ba sa aiki ba a ce arba'ina yauman ba saboda su larabawa kafin ba zuwa musulunci suna amfani ne da dare shi yasa a musulunci yini yana farawa ne da faɗuwar rana kenan da an ga wata yanzu to yini ya shigo shi yasa in an ka haife ka bayan sallan magariba to an haife ka wancan yini ne yanzu misali an kahi mutum alhamis da daddare bayan sallar magariba to rajuma an kahife shi ya zan dan jimma kenan ko jimmai in mace ta mu ko da yawan mutane mu sai suna tsamanin sai su bahin in in ka ji an fara lissafi da wayewar sahiya sai in nasu ne zai ce a fara da shi amma ba da shi ake farawa ba a ka'idar musulunci shi yasa in an kaga watan ramadana yau muna yin sallar tarawihi amma ba mu dauki azumi ba dan an nuna maka watan ramadana ya shigo in an ce an ga wata ran nan ba mu sallar tarawihi alhali kuma sahiya bata wayi ba dan annabi karama bana ya hita mutane ba su lissahi kan wannan mun gane wannan da kyau to Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti shi ko yake cewa wanga magana in ka diba cikin suratul a'raf laylatan ka diba cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo wannan zancen laila da dare ake lissafi sannan kuma shi ko Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da yazo wajen wannan wurin cikin Abwaul Bayan yace 40 laylatan Allah yace kwana 40 yace to wanga magana don kwane kake mujmal kaji ako yace ba a fayyace ba kakana an ka yi su yace cikin a'rafi sai Allah ya kwaɗi ba gaba ɗaya na an ka yi su ba wa wa'adna Musa na lailatan kwana talatin da an kawar su wa atmamna ha bi ashirin sannan an ka cika da goma muna ganewa ba dambule suke ba malamai sun kace saboda annabi Musa ya wanke bakin shi na bayan ya yi azumi sai Allah ce mai a'a sai ya kuma ya karu kwano goma Allah shi na son warin bakin mai azumi amma dai mudi hadisi ya tabbata la khaluhu fi fami sa'imi atiba inda Allah bi miska hadisi ne ga cikin cikin sahih bukhari amma shin annabi Musa an yi alƙawarin shi azumi ko bai ba babu wani nasi ne dai wanda cimma wanda ya tabbatar da haka tana yawa cikin Isra'iliya ta waɗanda an ka kawo to ala ramma wannan shine abin da ya kamata mu faɗa wallahu ta'ala a'lam to anan abin da ya kamata mu gane shine cewa kenan mu karkari da wagga matsala in an ka haihi mutum mun ka ce bayan sallar magariba kenan ya shigo cikin inin gobe ko to kenan an ka haihi mutum bayan sallar magariba ra alhamis kenan ran juma'a aka haife shi ko ba haka ba to kenan sai malamai suka yi sabani wace rana aka suna yau musabi ihidin da ya zo cikin hadisi rana ta bakwai wasu malamai sun ce ba a lissa hawa da ranar da ya shigo duniya an gane ko shi yasa sun ce kenan sai ranar ta kewayo kenan sai juma'a ta kewayo din ba a lissa hawa da ita ba wasu malamai sun ce a ana lissa hawa da ita da ranar da shigo duniya ranar ni'ima ce an gane ko kenan sai sun ce kenan alhamis in an kai mutum juma'a kenan su a wajen su alhamis za a yi mai suna ban sani ko an gane waɗancan kuma sun ce a sai juma'a da ta kewayo misali to kaji inda sabanin ya samu asali duk hadisin gudana amma yau musabihi din nan nan na an kai sabani wajen fassara mun gane ko yawwa to kaga wannan kenan eh abin da ya kamata mu gane wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun al-ijla nan wato kenan sun mattakhasumul ijla ilahan an shafi ilahan an gane ko sun kace cikin qur'ani duka Allah ya shahe shi saboda shi al-ijl dan maraki bai cancanci ya zamanto abin bauta ba balantana Allah ya kira shi ilahan ba shi yasa da cikin qur'ani galibi ko mu ce ma cikin qur'ani da an ka faɗi sun mattakhazul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna an zalik ko ba haka nan bane yawwa واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو اربيتي عجلا الها با ما لم يسن كفدي wannan والله تعالى اعلم to yanzu ayar da zamu je akan ta ta gaba alaramma aya ce ta 54 wajen inda Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم من غانيكو يوا تو إمام أبو أمر ابن العلا يا كرنتا فتوبوا إلى بارئكم بارئكم an gane ko sai ya yi ma alhamza sukuni mun gane ko duk da yake akwai wajhu na na biyu na imamu duri imamu duri dama waɗanda sun kai riwaya ga imamu abu amr ibn ala al-basri akwai imamu duri akwai imamu susi to ya ce abu amr duka bidin an hada su amma shi imamu duri an gane ko shi shi na da wata fuska ta biyu kenan rawi yana da fuska biyu shine yana da wani abu da ake cewa ikhtilasul haraka ikhtilas asalin al ikhtilas da da in za mu fassara shi shine fisga fisga kamar harakar za a yi ta ne amma ba cikakka ba inda ba rikum kaga sukuni ne an gane ko ikhtilas kuma sai ayi kamar sukuni aka yi amma ba 100 bisa 100 ba shi ake kira ikhtilas mun gane ko to wannan kira'a duk da yake ta fuskar ma'ana tun da galibi abinda muke duk wani da alaƙa ne da ma'ana ko ba haka ba to amma wagga ƙira'ar shin menene tasirinta game da sauran ilmin mukka na loha ban sani ba bari ikum shine mahaliccin ku kenan ku tuba zuwa ga mahaliccin ku daga bara'an na sama kenan ya halicci dan adam ko bara'al khalqa ya halicci halitta bara'a yabra'u ismul fa'il shine al-bari'u ismul maf'ul al-mabru'u abinda an ka halitta wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir mun ji wannan da kyau to malamai da suke taujihin qira'at saboda abin yana da alaka da luga kai tsaye sai suka yi bayanai suka ce idan aka duba bari'ikum din nan da an kai masu kuni ko an kai ikhtilasin ta ikhtilas shine mun kace fisgar harka ba a yi sukuni gaba ɗaya ba an dan ciro kamar yadda imamu shatibi ya ce wa kam jalilin an duri mukhtalisan jala an gane ko sun ka ce irin waɗannan wuraren kamar wajen inna Allah ya amurkum shi yana karanta ya amurkum da ta'muruhum an gane ko da ya amuruhum in sun ka zo sai ka iske yana sukuni yawwa da yush'irukum wa ma yush'irukum da yansurkum wa yansurkum alaihim misali inda ya zo to sai sun ka ce wagga qira'a a lugata larabci an gane ko ana kiran shi wato ijra'ul muttasil ijra'ul muttasil majral mawqufi alayhi ma'ana ijra'a shine gudanar suwa amma nan ana nufin an yi kalimar da ake wucewa mu'amala kalimar da ake tsayawa akan ta domin al-arab la tabda bi sakin wala taqifu ala mutaharrik su larabawa ba su farawa da harafi mai sukuni sannan ba su tsayawa ba su farawa da sukuni tun da bai yi a fara da shi sannan ba a tsayawa akan haraka in an zo kan take nan sukuni ake yi mata to yanzu tun da wagga an wuce kuma an kai sukuni kenan an yi mata mu'amala kalimar da ake ni kalimar da ake wuce an yi mata mu'amala kalimar da ake tsayawa akan ta ba su kuma tun da ila bari'ikum ai ba tsaya wajen bari'i ba an hada amma an yi mata wata mu'amala alaikum salam kenan akwai laraba wanda haka suke yi ma kalima mu'amala ban sani ba sun kace kuma an yi haka ne littakhfifi don saboda sauƙaƙawa ya fi sauƙin faɗa dama yana da cikin hasa'isul lughal arabiyya almailu ila takhfif wasu larabawa haka suke yi kamar sun ga bai dace a ce ijtima'u thalathu mutaharrikatin ba in kace bari'ikum an gane ko ikum din nan kamar harfa ne masu haraka shi alif da ma ba na ja ne kenan kamar haruffa ne masu wasu guda uku sun kajeru gakkasa alifkin ciki tun da shi da ja na ja ne kenan irin wannan yana da nauyi su a wajen su sai su yi masa sukuni yawwa to sun kafa hujja da irin wannan to wannan kuma ba nan ya tsaya ba in mun ka duba kamar a cikin suratun namli da cikin suratun namli abin nan aya ta 22 wajen famakasa gairu ba'id ko famakusa gairu ba'id ina fata ana fahimta ta makasa imamu asim da rauh an gane ko wanda rawi ne na yaqub su sun karanta famakasa sauran sun karanta famakusa gairu ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin wajen kalima ta saba ina fata an fahimce ni da kuma inda yazo a cikin suratul suratul saba لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ko fi maskinihim ina fata an fahimce ni yawwa yawwa to ko fi masakinihim tunda akwai ƙira'at daban-daban hafs da hamza sun karanta maskanihim kisa'i da khalaf sun karanta maskinihim sauran kuma sun karanta masakinihim to ba nan da yana mudu shahid ba fi maskanihim kinnan li saba'in ko wanda a cikin suratul saba aya ta sha biyar da wanda a cikin suratul namli aya ta ashirin da biyu an gane ko waje ituka min saba'in in mun ka duba saba din nan wato imamul bazzi wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda sun kayo riwaya daga ibnu kafir da imamu abu amr ibnu al'ala idan za su sadar an gane ko ma'ana kalmar in za su wuce kanta suna karantawa waje tuka min saba'a bi naba'in yaqin min saba'a bi naba'in yaqin shi kuma imamu kumbul wanda shi ma ɗaya daga cikin ruwata na ibnu kafir tunda sai an hada kumbul da bazzi suka zama ibnu kasir to shi ko imam kumbul shi ya karanta waji'tuka min saba bi naba'in yaqin an gane ko in zai wucewa tunda in za a tsayawa duk gudana aka tsayawa kenan su waɗanda sai su ce min saba'a bi na ba'in yaqin wato imamul bazzi da abu amr shi ko imamu kumbul min saba bi na ba'in yaqin kaga yayi sukuni muna ganewa to haka wajen li saba'in su ko sauran sun karanta waje ituka min saba'in bi na ba'in yaqin ba sani ko mun fahimta ba shi ma li saba'in in ka duba imamu bazzi da abu amr sun karanta laqad kana li saba'a fi maskanihim laqad kana wato li saba'a fi masakinihim aya tunda su fi masakinihim suka karantawa yawwa shi ko imamul qumbul ya karanta laqad kana li saba fi masakinihim aya su ko sun karanta laqad kana li saba'in fi maskanihim aya to anan alaran ba in mun ka dauki sun ka ce min saba'in sun kai tanwini kina an yi ma kalimar mi i'rabi wanda sun ka ce min saba'a sun kai mata fatha kenan nan mamnu'un min sarfina ban sai ko mun gari ba ya kamata ya dauki kasra amma bai dauka ba saboda wannan mamnu'un min sarfina to wanda yace li saba kumbul kenan ko lokacin da zai wuce ko da zai tsaya da kuma min saba bi na ba'in yaqin ai ya kamata a yi mata kasra kuma ba a yi mata kasra ba ko a yi mata fata a matsayin mamnu'un min sarfi kuma ba a yi ba to su wannan menene hukuncin shi shine to irin wagga qira'a an gane ko fatubu ila bari'ikum kaga ila harfin jaliti ya kamata a ce ila bari'ikum sai an kai mata sukuni tare da cewa harfin jarri ya gabata to sai dai shi bare ba mamnu'un min as-sarfina ba amma shi wancan a waccan qira'a mamnu'un min as-sarfina to me yasa an kai abin ga inda yake mamnu'un min as-sarfi sai ya zamanto alam suna ne na wani mutum an gane ko inda ya zamanto li saba'in kenan ya zamanto suna ne na wani wuri tunda suna na iya zamantowa asalin shi na wani mutum na wanda ya kafa gari daga baya kuma sai ya zan sunan garin an gane ko to shi yasa an kai mishi tanwi to inda an kai masa sukuni kuma a ɗauke shi matsayin mamnu'un min sarfi sai an kai mishi sukuni saboda wasu larabawa suna karkata zuwa ga mi zuwa ga takhfifi a lugha shi ko sukuni yafi mi fatha takfifi zama kenan sauka sauka wanda mara nauyi wanda bai da nauyi to kaji dalilin da yasa kenan irin wannan cikin laraba shi yasa waɗansu malaman lugha in ka diba cikin qararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi mastasi da aka rubuta an gane ko kenan irin larabcin da muka yi wajen ta'ul marbuta sai a yi mata sukuni ba tare da an bayyana wasali ba domin wani in bai iya nahau ba kaga bai iya bayyana wasali sai ya tsaya kan kalma ko kuma bai tsaya kan kalma ba amma ya wuce yayi sukuni kamar yadda suke cewa sakkin taslam ka yi sukuni in kana son ka tsira kamar ka ce masalan misali nahnu ana an gane ko ijtama'na fil jami'atil fil jami'al fil jami'a jami'al islamiyya kaga baka ce jami'atil islamiyya ba sun ka ce to irin wannan akwai shi a larabci don wagga qira'a ta tabbatar da shi qira'a ta Abu Amr da ƙira'a ta ƙumbul a cikin suratu wato ƙira'a ta ƙumbul an gane ko da take cikin suratu annaml da take kuma cikin suratu wato saba sannan kuma ƙira'a ta abu amur ita ko gata cikin wato suratul bakara da sauran wuraren da ta so kenan in mutum ya irin wannan larabci ba a cewa ya kuskure wani nau'i ne daga cikin nau'uka na larabci sai dai ana so mutum ya kiyaye wasali saboda rashin kiyaye wasali yana sabab ba za ka kware ba a cikin ilimin nahau to wannan shine taujihi wato na wannan qira'a kamar yadda malamai suka yi bayani to ina ganin abu na ƙarshe wanda za mu karkare da shi shine taujihin wannan qira'a a ilimin balaga a majallatu tadabbur an gane ko yawwa a adadin ta na tara adadin ta na tara wadda ta fito ne a shekara ta 2020 miladi shekara ta 1442 ta hijira sun akwai wani malami da ya istikhrajul qawaidul balaghiyya fiddo ka'idodi na balaga ko fitar da ka'idodi na balaga min alqur'an min alqira'atil qur'aniyya daga qira'o'i na qur'ani dirasa tatbiqiyya dirasa ce wadda za a kawo ka'ida kuma ayi tatbiqi a aikace Dr. Talal bin Ahmad an gane ko bin Ali Muhammad to ya kebance bahasin shi wato shi ma an ka bude wannan bahasin a safha ta 33 an gane ko sai ya kawo ƙa'ida ya ce kama anna hurufal kalima qad tatanafar harufofin kalima suna iya tatanafar kamar suna fada da juna shine tanafur aji babu nauyi babu dadi wajen fadar su shine daga cikin fasaha ta kalima a ce kalmomin ta ba su da nauyi in ka diba cikin fasahatul kalima da fasahatul kalam cikin littafin balaga ko misali ka dauki albalagatul wadiha daga sun kawo bayani akan wannan an gane ko to tun da kalimomi in sun kai yawa masu abun ga kamar wa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurba harbi qurba harbi qabrin qabru kaga wadannan kalimomi ai akwai tanafur cikin su to kalimomi sun kai wannan yace to fa kadhalika harakatuha harkoki na kalima ma'ana wasalin ta kenan shi ma yana iya zamanto ta tasaqan su yi nauyi ba a jin dadin fadar su to ga ka'ida ce ta balaga yace wa tasaqulu shi nauyin nan na kalima ko misali kalmomin nan na wasulla qad yaqa'u bi tashabuhi al-harakat yana iya abkuwa ne saboda kamanceceniya ta wasulla al-mutawaliya wanda sun ka jerantu aw bi taghayuriha ko ku canza wasu sai ka ji wani wasali daga tashi zuwa wani wasali zuwa wani wasali akwai nauyi ko ko kalmomi iri daya su zo jere sai ka ji sun abin yayi nauyi yace to min shawahidi hadhihi al-qa'ida fi kitabillahi ta'ala yana daga shawahid al-kamantu dalilan da za a kafa cikin littafin Allah na ga ƙa'ida ɗin a cikin littafin Allah bari'ikum kalima ta bari'ikum bi iskanil hamzi an gane ko kamar rusulukum bi iskanil sini an gane ko ta abu amr shi duk inda rusul ta zo sukuni yake yi ma wato sinin bai cewa rusul da yush'irkum wajen yush'irkum wa ma yush'irukum kaga tashi daga kasar zuwa don ba akwai nauyi wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta arini kaga da fatha zuwa kasra amma shi karanta arni kaga yayi sukuni to sai kaga wannan abin nan sai yace wa illatu taskini huna dalilin da yasa an kai sukuni a irin waɗannan wuraren hiya takhfifu shine don a sauƙaƙa kalima alaman yastasqiluna yastafqiluna ga waɗanda suke ganin nauyin tawalil harakat harakat kalimomi masu wasali su jibi juna to kaga sai waɗannan laraba sai sun kai wannan kenan wannan bai saba ma balaga ta larabci bai saba ma balaga ta qur'ani ba ga ka sai wata rana ka sai kana binciken ka kai baka kiwaye sani ba da ka'ida ka sai ka abko banna yawwa to alaran ma ga dukkan alamu lokacin mu yayi halinsa nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya so kuma ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته